أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi da addu'o'i ga mutanen alkhairi wanda su riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama in ta mu tazo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah Allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana da muka saba karatun fiqihu muna karanta wannan littafi na hadari ubangiji Allah ya sa kanka da alheri ma waɗanda suka rubuta shi Allah ya datar da mu da sawaba kuma Allah ya kaddara yau darasi da zamu yi zamu tashi darasi na tara insha Allah ubangiji Allah ya amfanar da mu da abin da muke karantawa da wanda muke ji da wanda muke tambaya ubangiji Allah ya hada mu cikin ladan baki daya marasa lafiyan baki daya Allah ya ba su lafiya kuma yau muna 26 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1446 wadda ta yi daidai da 29 ga watan tara 2024 ubangiji Allah ya karba mana ya bamu da sauki wannan darasi yana gudana ne gargashin wannan kungiya ta jama'atul zalibi da ya kamata sunna wadda Allah ya nufi Sheikh Ismail bin Zakariya da kafata wanda yake jagoranci a halin yanzu Allah ya taimaka masa tare da duk mataimaka baki ɗaya daga sama har ƙasa ubangiji Allah ya bamu lafiya da zama lafiya sannan alhamdulillah kamar wancan sati mun yi darasi ƙarshen shafi na 60 76 wadda in ba na manta ba mun yi magana ne akan wanda ya bar ƙarshen abin da muka yi mun yi magana akan wanda ya bar sujjada guda ɗaya to meye ne zai yi to za mu ɗauko daga ɗan saman babin kaɗan tsaye daga ɗan saman darasin kaɗan saboda mu jona ubangiji allah ya ba mu dacewa cikin abubuwan da za mu faɗa ya sa mu faɗi daidai abin da muka yi kuskure kuma ya yafe mana wai za sahal masbuku idan masbuki wancan satin muka ce waye ne masbuki shine wanda ya zo ya samu sallah bata cika ba mai mana wadda ya rasa raka'a biyu ko daya cikin dai sallah sai yayi rafkanuwa da salami imami bayan sallamar liman wa huwa kal musalli wahdahu sai aka ce aka man mai sallah ne yanzu a lokacin sa shi kadai misali duk abin da ta same shi ba wani limamin da ya dauke masa shine dai da kayansa kuma shi zai gina ta gyara Allah ya ba mu ikon ganewa sai aka ce wai za ta rattaba alal masbuki idan kuma ya jeranta bi ma'ana akan wanda ya zo ya samu sallah an tsere shi sai ya samu gwamuwan ayyukoki kamar wannan ba adiyu min jihati imamihi ba di ta kama liman daman shi ya tashi zai cika to sallansa ne wa qabliyu min jihati nafsihi qabli kuma ta kansa yanzu ya tashi yana ciko sallansa kuma qabli ta kama shi ba'adi daman sai ya yi da sallan ne zai yi ba'adin da liman ta kama su tare to yanzu kuma gashi shi ma yana cikin sallan sai kabli kuma ta kama shi shi ma nashi na kansa sun zama guda nawa sun zama guda biyu to ya zai yi sai aka ce ajaza ahul qabliyu to qablin da zai yi ta kashin kansa ta isar masa na kuma da kani na qablin da zai yi din ta wanda ta sami ta kan nashin ta isar masa me yasa saboda ita ba sai an fita a sallar ba za a yi ita ba duk kuma sai an me sai an sallame to yanzu qabla salamin ta fi karfi a wurin sa ma a ce wanfa duk wanda kai a ciki yau qabli ne ta kama ka sai kai ba adi ko ba adi ne ta kama ka kai qabli ajaza ta isa Allah ya ganar da mu wa man nasiya ruku'a wanda ya manta yin ruku'u fa wata zakarahu sai ya tuna bai yi ruku'u ba fi sujudi amma san da yake cikin sujjada sai ya tuna ai ban yi ruku'u ba raja'a qa'iman to ya dawo ya tsaya wa yastahabbu lahu an so a gare shi in kuma bai yi ba ba komai shi yasa aka ce an so a gare shi an yu'ida shay'an min al-qira'a yayi wani abu daga qira'a kadan amma banda a cikin Fatiha summa yarka'u sa'annan yayi ruku'u wa yasjudu ba'da salami sai ya sujjada bayan sallama Allah ganar da mu wa man nasiya sajadatan to in kuma mutun ya manta sujjada ɗaya fa wannan ita ne gaban da muka kwana wancan sati wata zakara ha ya tuna ta ba'da qiyamihi bayan ya tashi ya tsaya raja'a jalisan to ya dawo ya zauna tunda yayi ɗaya dama maimakon da ya zauna zai ƙara yin ɗaya ne kawai sai ya tashi ya miƙe kamar mun gane magana to yanzu ya ga ce me ya dawo ya zauna wasa jadaha ya sujjadi ɗayan da ya manta ɗin iza an ya kuna ƙadijalasa kuna yi tsallake ne ɗanyu idan har ya riga ya zauna ƙadijalasa ba ƙablar ƙiyami in har daman ya riga ya zauna kafin ya tashi ɗin to dama an ce ya dawo me ya zauna farafame falayu'idal julusa in ya riga ya zauna to kar ya sake maimaita zama din me zai yi to zai fado ne da sujjada kawai Allah ganar da yanzu yayi sujjada daya sai kawai maimakon zai zauna sai ya mike tsaye to yanzu in ya tuno cewa eh ai ya manta sujjada daya to in ya dawo me zai yi sai ya zauna tun da daman bai zauna ba amma idan kuma ya riga ya zauna maimakon zai ƙara ta biyu ne kawai sai ya ga kaman yayi sai ya tashi to in ya dawo me zai yi ba zai zauna ba sajidan zai tafi da sujjada ne kawai daman gabar da ya bari sujjada ce zaman da take tsakanin yayi ta Allah ya ganar da mu fala yu'idul julusa ba zai sake yin wannan zama din ba wa man nasiya sajadataini to wannan ai sujjada ɗaya manta ko to yanzu sujjadan guda biyu ya taho gaba ɗaya ba sai ya ji kaman yayi sujjadai guda biyu din kawai sai ya koma ya ƙara tsaya kai kaga akwai aiki yayi wannan ko wani lissafi ne zai wannan ne kam korki a najeriya kan za a yi abin da ya fi haka ma aiko allah ya ganar da mu aka ce wanda ya manta sujjadai guda biyun duka sai da ya zo ya taho ga zai sujjada fa ya ga kamar ya yi kawai sai koma ya tsaya walam ya jilis kuna tsallake ɗayyib to shi kuma kar ya zauna tun da daman me ya manta sujjadan ai ba a yi sujjada ɗaya ba bale a samu zama a tsakaninta to in ya dawo kawai me zai karra sajidan zai tafi kawai a sujjada ne gaba ɗayansa wa yasjudu fi jami'i zalika cikin wannan hukuncin da aka ambata maka zai yi sujjada ne ba'da salami bayan yayi sallama wata hukunci ne hukuncin da ya biyo baya na farko can mutumin da ya manta me ya manta maka sujjada guda ɗaya bayan ya riga ya zauna in ya dawo zai yi sujjada ne kadai mun gane maganar nan da wannan kuma wanda shi sujjadan duka biyu ya manta shi ma ya taho zai yi sujjada ne kawai saboda me ba a ma yi sujjada ɗaya ba bale a samu zaman ai to duka a cikin wannan me zai yi sai aka ce zai yi ba'ada salami ne hukuncinsa shine zai yi ba'adi Allah ya ganar da mu wa in tazakkara sujuda ba'ada rafa'i ra'sihi min ar-raka'ati min ar-raka'ati allati taliha to yanzu gashi shi bai ma tuna ma ana ya bar wata sujjada ba wa in ta zakara sujuda sai ya tuna sujudan ba da rafa ra'asihi bayan ya dago kansa minan raka'ati bayan ya har yayi karatu fa ya kama yayi wata ruku'u kenan kaga ya daura wata raka'a kenan ko to sai nan ne ya tuna cewa wancan raka'ar ba ta da sujjadai ko ba ta da sujjada daya tamada sai aka ce to ya ci gaba da sallansa ala salatihi akan sallansa walam yarja ba zai koma ba wa alƙaraka atar sahawi sai yadda wannan raka'ar da ba ta da sujjada ɗin sai me sai yadda ita in ita ce ta biyunsa sai in ya kawo ɗaya ba uku ba ne to sai ya ce biyu kenan ya yadda wanne ya yadda waccan saboda an samu mai bata da sujjada kuma har ya riga ya kulla wata raka'a Allah ya ganar da mu shi ba zai tafi ya gyara ta ba ita ta riga ta ɓaci gaba ɗaya kawai sai me zai yi ya yi kwande mininta zai kawo wata ame a bayanta Allah ya fahimtar da mu wa zada raka'atan sai ya ce ya ƙarar wata raka'a fi mawdhiha a yadda take ba niyan yana mai gina sallarsa yanzu misali ba niyan din shine yanzu yayi raka'a daya lafiyar ta kalau yanzu ya ƙara kawo wata raka'a sai ta zama ba ta da lafiya bai ma tuna ba har san da ya kawo wata raka'a ta uku sa'annan sai ya tuna ashe wacce ta biyu tana da matsala ba ta da sujjadai to sunanta me kwandem ta yi kwandem don me ba halin dawowa a gyara ta Allah ya fahimtar da mu ba niyan sai kawo wata a godon kwatankwaciyarta abin da ya rada wanda ya matsalar ita ce in fatiha da sura ne fatiha da sura zai yi in fatiha ne zalla fatiha zai yi shine ya gina sallan a yadda take a wannan masaba ne Allah ya ganar da mu wasajada qabla salami shi kuma sai ya sujadan kafin sallama wani yace wai ai ta cewa qabli ai ta cewa ba din shi bai san me ake nufi ba to kafin sallama shine qabla bayan sallama shine ba'ada Allah ya fahimtar da mu wa in kanat min al-ulayaini to yanzu gashi in ta kasance a rakawoyi biyu na farkon nan ne aka samu rashin me sujjadai din wata zakara ba'da aqadi salisati amma ya tuna ta ne bayan ya daura raka'a ta uku matsalar a cikin wacce ce a cikin raka'a mai Fatiha da sura Fatiha da sura ne amma bai tuna ba san da ya kulla raka'a ta nawa ta uku wa ba'ada salami to ita kuma ba'adi zai mu gane hukuncin nan can an ce ma me qabla salami an a cikin me a cikin wa'ancan ne raka'a ɗaya ce na farko ta samu damuwa ta biyun ta koma matsayin waccan amma mun gane wanda to yanzu ita me zai yi zai yi qabla salami yanzu kuma wannan a a a cikin rakawo'i guda biyun ne amma bai tuna ba san da ya kawo ta uku san da ya kawo ta me ta uku sai aka ce zai yi me qabla salami na'am ba'da salami tayyib wa illam takun min al-ulayaini in bata kasance a na farko din ba aw kanat fihima ko kuma a cikin ma dai ta farkon take wata zakara qabla aqdi thalithati amma ya tuna kafin ya daura raka'a ta uku mun ji wannan magana dazu ya tuna ne bayan ya daura raka'a ta nawa ta uku yanzu kuma ya tuna ne kafin ya daura raka'a ta nawa ta uku li'anna surata lam yafuta fatiha da sura ba sa kubucewa bi ma'ana aljulusa zaman da yake nan lam ya futa ba zai kubuce ba me yasa saboda ita wannan zama ta tahiyya din ai ba za a goge ta ko za a goge ta ne ba za ta goge ba Allah ya ganar da Allah ya bamu da sauki wa man sallama shakkan wanda ya sallama yana mai kokonto fi kamali salatihi shin sallarsa kan ta cika ko ba ta cika ba fa yana kokonton kuma sai ya sallame batsalar salatu to sallar ta ɓaci duka me ake nema da shi lokacin da yake kokonton cewa sallar ta yi ta cika ko bata cika ba to ya me da ita a mafi ƙasa in yana ce mar hudu ne ko uku ne to ya ce uku ne ya ce nawa ya ce uku ne ya mun wuce hukuncinsa a baya ya ce nawa ya ce uku ne kawai sai ya karo ɗaya sai ya sujjadan ba da salami saboda shakkansa shikenan ya huta Allah ya tuna ta wasahau fi salati qaba'i ka ga rafkanuwa a cikin sallan da kake biyan bashi kai ne za ka biya sallan jiya bashi ce aiko to yanzu sai kai rafkanuwa ta same ka ka sahu fi salatil adai to hukuncin ɗaya ne kamar sallan yanzu ne ake yin ta yanzu sallan da aka ba an samu rafkanuwa ba to kamar in kana za ka biya ta jiya ma an samu rafkanuwa irin haka za a yi kamar mun gane ba na ce don ta kwana shi kenan ba ta da wani matsala ba a matsalan iri ɗaya ce wasahu fi nafilati ka sahu fi faridati yin rabkanuwa a cikin sallan nafila kaman dai yadda yake a cikin sallan farilla ne illa sai dai fi sitti masaili wurin wayansu matsaloli guda shida wayannan suna da bambanci da farilla a nafila kamar wayanne kaga dole karatu ya kama kake nan fa al-fatihati karatun fatiha wasurati da karatun sura wasirri da sirranta karatu wajahari da bayyanawa wa ziyadati raka'atin da ƙara raka'a guda wani siyani ba'da arkane da kuma mance wani rukuni na cikin sallah kamar ta ta gaba dai fa kamar me kamar ruku'u kamar sujjada ai su ne arkan ko to ka manta ta a cikin nafila in ala in har yayi tsayi wayannan su ne abubuwa guda shida wadanda bambancinsu da nafila da farilla su za a karanta maka na farko me aka ce ba fatiha ba sai ya ce man nasiya fatihati duk wanda ya manta karatun fatiha fi nafilati amma a sallan nafila wata zakara sai ya tuna bai yi fatiha a cikin raka'a a cikin sallar ba ba'ada ruku'i bayan har yayi ruku'u ba da me ruku'u bayan har yayi me yayi ruku'u tamada ya ci gaba da sallarsa wasa jada qabla salami sai yayi sujjadan kafin sallama ah ai an a farilla ne fa ka gani babu wani sujjadan da za ta dauke farilla haka ne Allah ya ganar da sai aka ce yanzu kuma maimakon mafa me ya rage ba fatiya ya rage ba sai aka ce to yayi ragi ne amma ragin da yayin yanzu qabli zai zai yi me zai yi qabla salami ne bikilafil faridati sabanin farilla fa innahu yulqi tilkar raka'a idan dai har a sallan farilla ne har yayi wata ruku'u kuma ya tuna to zai yadda wancar me raka'a ce zai yi me zai yadda wancar raka'a ce waya zidu ukura ya ƙara wata daban kamar mun fahimta Allah ya ganar da mu amma yanzu an ce maka a sallar nafila ya manta karanta fatiha guda amma aka ce me zai yi bai tuna ba sanda ya me sanda ya kama gwiwa ya wata kenan to don haka an ce me zai yi zai yi kablar salami in a farilla ne me zai yi zai yadda wannan raka'a ce ya kawo wata ya gina sa'annan yayi mai ba da salami Allah ya gane da wa ya tamada wa yakunu sujuduhu kama zakarna na gama wannan magana sai ya ci gaba da sallarsa idan ya gama sallarsa mai farillan kenan fa kama zakarna shine kamar yadda muka faɗa a baya nan kusa cewa zai yi mai zai yadda wannan raka'a zai kawo wata ya gina sa'annan kuma yayi mai yayi ba da salami Allah ya fahimtar da mu fi tariki sujudi a wurin mutumin da ya bar sujjada wa man nasiya surata in kuma sura ya mutun ya manta fa awil jahara ko bayyana karatu awil sirra ko asirta karatu fi nafilati amma a cikin nafila wata zakara ba'da ruku'i bai tuna ba san da har yayi ruku'u tamada aka ce ya ci gaba da sallansa wala sujuda alaihi ba ma sujjadan da zai to yanzu zakani da Allah idan baka karanta ba ya zaka yi kaga sai kai ta yi kawai kamar yadda na farilla take haka ne to yanzu gashi nan aka ce abin da ya manta karanta sura yanzu a farilla ne ya manta karanta sura me zai yi zai yi me zai yi kabla salami saboda ya rage sunna yanzu bayyanawa ya rage shi ma me kabla salami in ƙari yayi kuma na me ba da salami zai amma yanzu gashi a cikin nafila ne an ce ba komai a kansa kaga dole sai ka gane meye ne nafila meye ne farilla meye ne matsalolin da yake sawa a yi kaza a farilla a munafila ba za a yi ba biki nafil faridati sabanin farilla wa man qama ila salisati fi nafila wanda yana sallar nafila sai ya tashi ya kawo ya kawo ta uku ai raka'a biyu zai yi sallama to da yayi raka'a biyu kawai sai ya ci gaba sai ya miƙe kawai abunsa sai ya karo wata fa'in ta zakara in ya tuna ƙablar ruku'i kafin ya yi ruku'u raja'a wasa jada ba da salami sai ya dawo ya zauna sai ya yi ba'adi a nafilan ma amma kafin ya yi ruku'u ya tuna wa in a ƙadar salisa in har ya ɗaura raka'a ta uku kuma tamada to ya ci gaba da sallah bi ma'ana ya kama ƙaro wata wa za da raka'atan ya ƙara wata raka'a ɗin ma ta zama nawa ta zama hudu ko wasa jada ƙabla salami sai ya sujjadan kuma ƙabla salami ka ji faƙari ya yi har raka a guda biyu amma aka ce mai zai yi ƙabli zai yi Allah ya sa mun gane fiki lafil faridati saɓanin farilla fa innahu in a farilla ne yarji'u mata ma zakara zai dawo ne fa duk lokacin da ya tuna wannan ƙari zai yi wa yasjudu ba'da salami sai ya sujjadan ba'adi amma yanzu kuma gashi an ce me tunda har ya riga ya kawo ta uku to ya kawo ma ta hudu sannan yayi qablar salami to kaga dole sai kai karatu ka fahimta dole sai kai karatu kai me fahimta wa man nasiya rukunan minan nafila wanda ya manta wani rukuni a cikin nafila kan ruku'i kamar ruku'u ya manta awi sujudu ko sujjada ya manta walam ya tazakkar bai ma tuna ya bar wannan ba hatta sallama hassan da ya sallame wa dalama ya ci gaba da sha'aninsa shine dalan yayi tsayi ko da yana masallacin amma yayi wani ya ci gaba da nashin surutu dalan ne yayi tsayi bala i'ada alaihi ba abin da zai ƙara gawa sallah ta yi ta tafi sallah ta yi mai ba zai biya bashi ba saboda daman neman ƙari yake yi neman ƙarin lada yake yi biki lafil faridati sabanin farilla fa innahu yu'iduha abadan in dai farilla ne sai ya kawo ta dole sai ya kawo ta dole wa man qata'an nafilata duk wanda yana cikin nafila ya yanke ta amidan da gangan aw taraka min harakatan ko ya bar raka'a ɗaya da gangan aw sajadatan ko ya bar sujjada ɗaya amidan da gangan a adaha abadan to har abada sai ya kawo ta a wannan masaba ne nafila yake yi ya kabarta raka'a daya kawai sai tuno ma zai je wani wuri ya ce assalamu alaikum ya tafi abunsa ko kuma yana cikin ruku'u um, yana ciki zai yi ruku'u he bai ruku'un ba kawai sai ya wuce sujjada kamar mun gane ko ya ma bar sujjadai guda biyu din ya tashi kawai har ya sallame sallan ya kama hanya ya tafi abunsa to a masabar malikiya sai ya dawo da ita sai kamar ana bin sa bashi sai ya yi ta me yasa saboda ya zai yi bai cika ba a raka'a ɗayan ba wuturi bane ai to ya zai zo kuma ya raka a ɗaya tafiya bunsa to dole sai ya me sai ya kawo ta Allah ya ganar da mu wani kan ma zai ce cap to ba na ma kana nafilan ne aiki ko wani a samu a yi farillan ma ko ba na ake ta turnuku ba da mutane a ce yi sallah yana ta faman gwagwarmaya wai sallah ko kansa Allah ka shirya wa man tanahada fi salati wanda ya yi yunkuri yunkurin ta zama mai nishi a cikinta shine tanahad zai yi haka kasan wani in zai al'adarsa zai tashi zaka ji ko numfashi zai yi na tashi daban ne ko to sai wanda ya yi yunkurin tashi ya fito da wayansu gurnani a ciki falashai alaihi babu komai a kansa illa sai dai an yantika bil harfi sai dai in wata harafi ta fita cikin yunkurin nashi sai dai wani harafi ya yi ta fita wai za sahal imamu bi naqasi yanzu idan liman kuma yanzu liman ne kanshi yayi rafkanuwa da rage au ziyadatin ko ƙari sabbaha bihi to kuma sa tasbihi yanzu kun ga zama za a yi sai ya tashi kuce subhanallah ba gurin sallama ba zai sallame ko ya sallame kuce subhanallah abinda ake nufi gare ku kenan su waye za su yi mamu wanda suke bayansa wai za kama imamuka idan liman ɗinka ya tashi min raka'atai ni daga raka'a guda biyu fasabbih bihi to kuma sa tasbihi mene ya bar zaman tahiyya kenan ko fa in faraq al arba in har ya riga ya rabu da ƙasa fa atbi'ahu to ku bi shi bi ma'ana ya riga ya rabu da ƙasa to ku yi me ku bi shi kawai wa in jalasa dama haka ma yana iya faruwa mutum za ku masa tasbihi sai ya muku hannu ku tashi kawai saboda me ya san me ya bari ko ya san yago abu me zai yi zai yi kabla salami ne don su me ya bari ya bar zaman tahiyya Allah ya ganar da mu wa in jalasa fi ula aw bi thalithati idan ya zauna a raka'a ta farko ko kuma ya zauna a raka'a ta uku faqum ko ku tashi kamar mun fahimta raka'an ba nan ne zaman tahiyar ba sai ya zauna to tashi kai da ka san ba zama a wuri wannan kuma a can raka'a ta uku ita ma ba ta zama bane ai sai ya zauna to kai ka tashi abinda ake nufi duka ba wai ko a sallah ɗaya ta faru haka ba a ana nufin in a datta ɗaya ya zauna ma kai tashi za ka yi tunda ka tabbatar ƙari ce in ita babu ita bi ma'ana tashi za a yi in a raka'a ta uku ma ya zauna to kai dai tashi za ka yi saboda mai kasancewan babu wannan zama ɗin Allah ya ganar da faƙum kawai ka miƙe wala tajlis ma'ahu kar ka zauna tare da shi wa in sajada wa in me wa in sajada wahidatu haka ma idan yayi sujjada guda daya wata raka saniya ya bar ta biyu fa sabbih bihi kuma sa tasbihi bi ma'ana ya gyara wala takum ma'ahu kar ka tashi tare da shi ka san yayi daya ne ana jiran za a ƙara wata kai ka san ta ƙare ko ba ta cika ba to karka tashi tare da liman karka tashi tare me tare da liman mu gane wani matsala ana nan aka ce wala tajlis ma'ahu karka zauna tare da shi wa in sajada wahidatun in kuma har ya riga yanzu ya gama wancan ya shiga yayi sujjada guda ɗaya a sallah wata raka saniya ya bar ta biyu din fasabbih bihi ka masa tasbihi me aka bari yanzu sujada dai ko wala takum ma'ahu karka tashi tare da shi yanzu ana ma wonin kai da sallar kasancewan an bar sujada dai karka tashi ka zauna zaune kamar tasbihi illa hede in an takafa aqadin ruku'u ko raka'atin kana jin tsoron yanzu kamar tasbihi ya faki ya dawo yanzu kuma zai karo wata raka'a guda kuma zai karo wata me raka'a guda bayanta fatbi'uhu to ku bi shi wala tajlis ba'da zalika to bayan haka kuma karka zauna me yake nufi anan yanzu misali in raka'a uku ne ya zauna ya zauna kai ka miƙe ko kuma a'a shi raka'a ta biyu ne sai ya miƙe mun gane kai din da kake zaune ai sujjada ɗaya ne ta zaunar da kai ko ba sujjada ɗaya bane tunda ka san ba a yi ta ba ko to yanzu sai ka tuna sai ka ga yaƙi ya dawo har ya ci gaba da karatunsa sai aka ce ka yi mai ka bi shi sai aka ce kuma wala ta jilis ba da zalika ma'ahu kar ka zauna kuma tare da shi me yasa zai da wancan raka'an ka san ai an yadda ita a hukuncin baya an ce a yadda ita babu komai ko to yanzu idan har ya zamanto ya kawo wata raka'a to sai ka masa tasbihi don ya zauna ta zama ita ce ta biyunsa amma mun gane maganar nan ku to shi yasa yace karka zauna tare da shi Allah ya fahimtar da mu fi saniyati wala fi rabi'a kar ka zauna da shi a ta biyu kar ka zauna da shi a ta hudu kaga idan raka'a uku ne ai kaga ɗaya ne in ya karo wata ai ta hudu ne ko to kar ka zauna da shi dan zaman tahiya sai kun ƙara kawo wata abin da ake nufi kenan Allah ya sa mun gane saboda me kun da kun yadda raka'a mai mara sujjada kenan fa iza sallama idan har aka sallame fa zid raka'atan to ƙara wata raka'a uku rata daban kamar mun gane maganar nan tunda ya riga ya kiya yace ya har ya zo ya sallame to a ƙara wata raka'a a ƙara wata mai raka'a ta daban badalan ta zaman co canji minar raka'atin lati algaitaha daga raka'ar da kuka yarda ita din nan baniyan sai ku gina sallan ku akan cewa yanzu raka'a hudu kuka yi biyar kuka yi to raka'a hudu ne ɗayan ba ta da sujjada kamar mun gane wata tasjudu qabla salami sai ayi sujjadan kafin sallama Allah ya ganar da mu Allah sa mun gane fa in kuntum jama'atan in kuma kun kasance jama'a ne da yawa shi kuma ya riga ya sallami kuma yana kan yaqinin sa kuma yana kan me yaqinin sa fal afdalu lakum an tuqaddimu wahidan yutimma bikum sai ku tura ɗaya daga cikin ku sai ya cika muku sallan ku ku sallami Allah ya ganar da mu akwai aiki a ga masallaci za ta dau hayaniya kenan eh to kaga ana gwagwarmaya kenan eh yanzu kuna sallah gashi liman shi yana kan yaqinin sa kawai ya yarda cewa shi raka'an sa daidai ne komai sa ko kuma kun tabbatar cewa a raka'ar sa ta guda daya a cikin raka'o'in sa ba ta da sujjada ko kuma an yadda ita dole ma mu sun be sun yadda ita dole shi kuma liman ya ce tana ciki a gina take nan kuma sai ku yi me shikenan ya sallame ba sai ku tura ɗaya cikin ku ya muku ya cika muku sallan ku daidai Allah ya ganar da mu wai za zada imamu idan liman ya ƙara sajadatan ƙari yanzu kuma ba da an yi ragi ba to yanzu kuma ƙari yayi ya ƙara sujjada salisa ta koma uku fasabbi bihi kuma sa tasbihi wala tasjudu ma'ahu kar ku yi sujjadan ku tare da shi wai za qamal imamu idan liman ya tashi ila khamisati zai kawo raka'a ta biyar idza kama zai kawo raka'a ta nawa ta biyar tabi'ahu man tayaqqana mujibaha aw shakka fihi wajalasa man tayaqqana ziyadataha ta akwai aiki idan liman yana raka'a mai raka'a hudu ne sallam yayi raka'a hudu fa kawai sai ya mike to nan sai aka kasa masallacin kashi uku sai aka ce iza kama imamu ila kamisati idan liman ya tashi zai kawo raka'a ta biyar haka kuma idan ya tashi ba zai kawo raka'a ta uku ai ta hudu in ar mai sallah raka'a nawa ta uku mai uku ne haka in ya tashi zai karo raka'a ta uku in ar sallah mai raka'a biyu ce hukuncin ɗaya ne sai aka ce tabi'ahu man tayaqqana mujibaha wanda ya tabbatar cewa lissafinsu ɗaya da liman a kawo ta shi ne wajibi to ya tashi ya bi liman ya tashi ya bi waye ya bi liman au shakkan ko kuma a'a mai shakka cewan ta ƙari ne ko ta ragi ne to shi ma yana jam'iyyar liman zai tashi tare da waye kaga kashi biyu sun tashi tare da liman kenan ko to wajalasa manta ya kana ziyadataha wanda kuma yace lalle ita ƙari ne fa innahu jalasa to shi kan ya zauna majalisa a masallaci ya rabu kashi nawa kashi uku daya wanda ya tabbatar wannan sai an kawo ta sallah ta cika dai kenan wannan kuma dan kokonto ne dan abi liman ne eh liman ya ruku ya ruku liman ya dago ya dago shi ma aka ce ya bi waye ya bi liman wanda ya tabbatar wanda za a kawo wannan ƙari ne shi kuma aka ce yayi me ya zauna kar ya bi waye kar ya bi liman fa in jalasa al-ula waye ne na farko da liman da wanda ya tabbatar ƙari bima na kawo ta dole ne da wanda yake meme mai kokonto su ne awwala su ne na farko su aka fara maganar su ko to sai ya ce maka fa in jalasa al-ula ai an ce su su bi liman ko to jalasa al-ula sai su suka zauna wa ƙamar thani waye na biyu shine wanda ya tabbatar ƙari ce wanda ya tabbatar me fa faƙama shi kuma sai ya tashi sai aka ce batsalar salatu sallarsu ta baci me yasa wannan ya tabbatar ƙari za a yi to naka tun da ƙari za a yi me yasa ka tashi shari'a ta ce ka zauna kai ta masa subhanallah yayi ta tafiya kai dai kana subhanallah kana zaune ka san ƙara ta za a yi wannan kuma daman shi daman dan abin liman ne a sha karatu dai kan liman ka sai dai ka sha karatu aka ce eh me ya tashi tare da liman da wanda ya ce eh dole ne sai an kawo ta kaga dan keke da keke nan nan jami'ar liman ko to shi aka ce da me shi da me shakka suna jami'ar liman wanda ya tabbatar ƙari ne shi kuma yana da fatin yana zaune kenan to yanzu sai aka samu badali maimakon shi wanda aka ce su bi liman sai su suka zauna shi wanda ya tabbatar ƙari ne sai ya tashi sai aka ce to duk sallar su ta baci duk sallar su ta yi me akwai aiki ko babu ashe dole ne sai ka waiwaita ka gane me ne muke yi a sallar ne me muke yi yaushe zaka gane wannan sarkakiya din kana sallah kana tafe ne zai yi ka gane ne abinda ake so in ka ce Allahu akbar to fa ka gama komi lissafin ka ta koma cikin sallah kuma amma ana sallah kana tuno yawwa bashin nan a sheran nan akwai sauran 500 bai ba ni ba akwai matsala ko babu amma sallar ba za ta kare gaba ɗaya mutum zuciyarsa farigar ba ɗaɗɗe ne wanda Allah yake zaba haka dole na cikin sallar sai shi ya kawo masa hari sai ya cusa masa wani abu kuma ko bai tuna komai ba sai kaga mutum yana taba ajihunsa wai shedan yana ce mara ina ki dinka wai ko ya ce maka wai ina wayanka ne sai ka dan taba ka dan taba shedan dole wai sai ya ɗabi wani abu a ciki dole sai ya ɗabi wani abu a ciki abin da ake nema zuciyarka ta zama a cikin sallan nan tana nan a nitse duk abin da zaka yi ta kana gabarta yanzu mutum mutumin da ya manta raka'a sujjada daya aka ce to ya tuna a lokacin ya zauna ko bai zauna ba in bai zauna ba aka ce da me zai zama zai yi in kuma ya zauna fa sai ya faɗo a sujjade rako'in sujjadan guda biyu gaba ɗaya ya manta me zai yi aka ce ya faɗo da sujjada kawai dare saboda zaman ai ba a yi ta ma ba a yi sujjada ɗayan ba bale a yi zaman tsakani kamar mun gane magana to dole kashe sai ka fahimci me kake yi a cikin sallah yanzu ba fa ana ta maganar ma wanda baya yin sallah bane a ana magana wanda yake sallah ne ma fa cakwake da yake kansa shine fa ake faman gyarawa wannan ashe kullum sai kana lura kuma abu ne ba yana samun ka kullun da kullun ba dole sai kana mai kana kana maimaita shi in ba a maimaita shi dole wata abu ta zo ta faru sai ka rasa ma ina za ka fara kamawa kadara ma ce kai ne liman ne an ce subhanallahi ka miƙe subhanallahi ka zauna to ya ma za a yi oho sai buga sallama kawai ce to me kuke nufi Allah ka ganar da mu wani lokaci an taba fa masallaci guda har waje ana sallah a fa bolarin nan aka yi ta haka haka har fasal har waje fa masallacin gaba ɗaya duk cikin masallacin nan aka yi rafkanuwa amma sai wanda bai samu sallah bai kawo raka'an sai yake magana cewa iya waje ba iya ce muku sallar nan bata cika ba akwai sauranta shi ya san raka'a uku ya samu to kuma sallar raka'a hudu aka yi a uku aka yi kuma shi ya ga sallar sa yanzu daidai da daidai akwai matsala ko babu sannan ka ce mu duk cikin kwarin masallacin yanzu ne rayuwa za mu kenan he wanda ba su buki tan shine zai tuno muku ce dan Allah rayuwar nan ka akwai matsala ko babu dole ne sai an tsaya an rege dole ne sai an tsaya an fahimci menene muke a'zamul ibada wallahi tana samun matsala shikenan matsala kan ta riga ta faru dan ba alahira ba abinda za fara gwada maka sai ita bayan tauhidi kana da tauhidi na tauhidi in an ce kuma sallah aka ga ta zama normal farilla fa in an dauki farillan ka aka ga eh ya samu na kasa a cikin farilla sallan azhar din sa da ranan kaza ga watan kaza to Allah da yace da bayin sa ku duba yana da nafila da yayi yana da nafila yana da nafila a cike masa gurbin sa to in baya nafilan fa zai yi kai nafila raka'a biyu kafin azhar bayan azhar kai biyu kafin la'asar kai biyu mafi sauki fa kenan fa akwai ruwayan da ya zo hudu za ka yi kafin azahar kai bayan azahar ɗin hudu kafin la'asar ka yi hudu ba a yi nafila bayan sallar la'asar sai girana ta fadi in akwai hadisin in ka samu dama bi ma'ana liman kafin ya zo an kira sallah liman bai zo ba in ka samu daman ka yi amma kuma in ka tabbatar cewa kana cikin ya zo ya kabarta to sallar ta baci kamar mun gane me ake nufi Allah ya ganar da mu bayan mangariba ka yi in sha'a in kaso hadisin yana na rubuce in sha'a in kaso bayan isha'i kai shafa'i da wuturi mafi karanci kenan wannan su ne za su dan tattagaza maka sai ga farillan tana dan cika amma ina farillan ma ta samu ta zo mana bale a ce an ƙara wani da nafila an kaji mutum yana nafila ce ba haika ce tsoho wai ka ga tsoho shine bai da aikin yi kenan fa shi yana da aikin da zai hada shi nafila kai rayuwar na akwai aiki ai Allah ya ba mu da sauki kuma akwai kofa guda wanda mai nafila zai shiga kofa guda saboda mai ya riga ya gama farillansa yana ƙarawa ne dan ya mai dan ya samu ubangiji kuma ce duk wani bawa na da yake kusanta na da nafilfili ya ce wallahi sai ya yi maganan da zan cika masa ko da ba wa lokacin ba yanzu kaddara rani ake misali ya ce ruwa yake so a yi Allah ya ce ba zai kunyatar da shi ba sai an yi ruwa saboda me saboda shi wani a wurin Allah Allah ya bamu da sauki to yanzu gashi an gafsa masallaci kashi uku liman da fatinsa akwai masu ɗaya fatin akwai masu ɗaya fatin ma su waye suna ga ce liman ya ce yanzu liman ya tashi an samu sallar da bata da me sallar nan bata da me kari za a yi kenan ko sallar da za ta yi me za ta zama kari ya tashi ne zai kawo raka'a cikakke wanda cewan bata nan sai aka ce tabi'ahu man tayaqqana mujibaha wanda ya tabbatar sai an kawo ta to ya bi liman su ne jam'iyyar su daya ai ko au shakkan ko kuma mai shakka cewan eh shi da man yana masallacin amma ya ji kabbara ne kawai sai ya yi in ya ji sami Allah liman to sai yayi shi ne kawai babban abin da yake bi liman yake yi haka ce to me fatin su ɗaya da liman sai aka ce me wajalasa manta ya kana ziyadataha wanda kuma ya tabbatar ƙari ce to shi ya zauna kar ya tashi kaga an kasa abun ai ko an kasa kashi uku amma fati guda biyu fatin sun koma guda nawa guda biyu fa in jalasal ula in har na farko suka zauna wa su waye ne na farko su ne wanda suke sun yadda ƙa'yan ba ƙari ba ce dole ne da mai shakka su ne yan jami'ar liman an ce su tashi sai su suka zauna wa ƙamar sani sai kuma na biyu ya zauna ka duba mun lissafi ba ya gama ma wancan lissafin yanzu ya ce ma awwal da sani ya kawai ya gaya ma fikihun kenan ai shi yasa in abu ya zo ya dama mai karatun black and white sai ya rasa ma nan me ake nufi da shi kama al'awwal wajalasa al'awwal wa kama tsani kawai nan ya barka ya ce maka to na farko kan suka zauna na biyu kuma ya tashi sai aka ce batsalar salatu hutu ya zai fasara maka wannan gudun ya zai fasara maka Allah ka ganar da mu shi yasa aka ce ilimi ka karbe shi a inda yake ilimi karka yadda ka karbi ilimi na black and white shine kawai fassara ma baki yake karka yadda da wannan saboda akwai wasu abubuwa a cikin ilimin ba black and white bane komai da dalilinsa Allah ya ba mu da sauki wa idza sallama al-imamu idan liman ya sallame qabla al-kamali salati kafin sallah ta cika kafin sallah ta yi me ta cika sabbaha bihi kuma sa tasbihi ce da shi subhanallah fa in saddaqahu kammala salatuhu wa sajada ba'da salati idan har an gaskata yin tasbihin to in an cika abin da aka cika sai a yi ba'ad da salami wa in shakka fi kabarihi idan har yana kokonto a cikin maganan da aka mar tasbihi din shi liman din sa'ala adalai ni ya tambayi adalai guda biyu shi yasa kuma yanzu kaga rayuwar da muke yi sai ga mutum kawai ya zo zai kafar da sallah waɗanda suke bayansa baya tantancewa kawai ko waye ne a nan waye a nan kawai shi kan sai ya gina sallarsa kawai ya juya abinsa ya bada sallah to wata rana idan matsala ta samu shi kan ya zai ne in ya kamo wanda shi bai kamata ya ja mutanen sallah ba ko ba za samu ba ne a ciki ga na'ibi ga na'ibinsa na ɗaya ga na'ibinsa na biyu sai a ir a samu irin kaga akwai kasan ai dan adam akwai wanda shi daman tunda ya ji falalan sahun gaba ko da bayi da cika-cikan zama liman kasan akwai cika-cikan su ai yawa ko da bayi da shi sai ya zo ya barangan baranga a bayan liman nan liman na da dama ya ce wani koma can wani dawo nan shi ne daidai amma ka ce wata inda gaya masa ya bar masallacin to ya bari mana sallawa zai ma ba Allah zai ma ba kansa zai ma wa ina ai abu kwaya dai ne kai aka dora wa wajibcin ka daidaita sahun da yake daidai fa ka daidaita sahu wajibi akan ka kai ka daidaita sahu kafin ka juya to yaushe kuma zaka zo ka juya bayan ka baka san suwaye bane mutane ba su tashi gane waɗannan hadisan ba sai da aka zo boko haram mutum kafin ya juya baya sai ya tantance cikin masallacin ba duka su waye da waye ne amma kuma dama an riga an gaya maka kafin ka juya sau ka gyara sahun nan sai sahu ta zama daidai fa kai kabar ta sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mutanen da sai sun je sun duba sahu layi ba layi sun duba gama duba cewa komai ya zauna daidai sannan ta da iqama amma kai kana sahun gaban baya daidaita kawai ba abu ruwanka kawai ka je ka juya kawai kai kan babban garamo wai kai ka shiga ka ja sallah kawai shine damuwarka mutum baya zama liman sai yana da ka'idodin zama liman dole kawai amma idan ya zo kawai ba da sallar ne ka'idarsa wajibi ne ku sauke shi kudin da wanda zai zama to yana bin dokokin limanci saboda limanci ai ba wasa bane ko direba ne yanzu yake wasa da mota mutum ba zai karbi kayansa bane to mutumin da zai taka zuwa ga Allah ne shine eh ma abin da ya ga dama a sallah kuma ka bar shi ya zaka je gurin Allah da haka a'a ba a haka dole ne duk wani abin da yake a hakam na sallah liman ya san shi hatta lokacin sallah har lokacin sallah lokaci na shiga lokaci kaza lokaci na shiga shi yasa tsakanin shi da ladan akwai kyakkyawan mu'amala ladan shi aka dora wa wa ya ce man ladan din ya duba ladan liman zai ce man yanzu nawa muke lokaci me yasa zai tambaye shi me yasa saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun dawo daga yaki lokacin sallah bai yi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Bilal ya ce Bilal ka kiyaye mana lokaci sai suka kwanta bilal ya kiyaye me ya kiyaye lokaci sai suka kwanta sai bacci ko ya kwashe su gaba daya har da annabin tsira sayyidul wara sallallahu alaihi wasallam din ba su farka ba san da rana ta doki jikin su an su ba din tayi har ta wuce ina bilal yana far bilal kuma yadda aka yi shine don kada yayi bacci ya kaikaita taguwarsa santan inda alfijir zai keto tun yana tsaye shedan na rarrashinsa na hure masa kunne har ya zaunar da shi har ya jingina da shi a jikin mai a jikin taguwarsa bilal shi ma bacci ya kwashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ana farkawa jama'a ana dibauce har rana ta fito har rana ta me ta fito bai sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahilu a tashi gaba daya akwai abun hawa a hau me a hau abun hawa a hau aka hau yace a bar wannan kwari aka tafi aka fita daga wannan gurin yace aka tsira sallah kafin bilal ya kawo uzuri ai an ce masa yayi me yayi me ya kiyaye lokaci kafin ya kawo uzuri annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ga bilal yake ga wa sayyidina abubakar yace shedan yadda ka san ake yi ma wa jinjiri idan yayi bacci haka shedan ya ma wa bilal har da sai san da ya sa shi bacci sallallahu alaihi wasallam sai bilal ya zo yana ba da uzuri ya ce ya rasulallahi wanda ya kaddare ku da yin bacci duka shine ni ma ya sa ni bacci ya ce tun yana tsaye har me har na zauna har na jingina har na yi bacci Allah ya ganar da mu to shi ya sa ladan yana da mahimmanci yana da me yana da mahimmanci don shi ne mai lokaci ya san yanzu ya karu ya san yanzu ya yi kaza ya san menene ake ciki to liman ba zai tsaye da sallah ba ai sai ladan ya kira sallah ko idan har yana nan idan baya nan kuma fa lokaci waye ne ba fa zuwan liman bane lokaci ba zuwan liman bane lokaci yana me yana ga lokacin sallah tayi shi yasa a shari'a idan lokacin sallah tayi an kira sallah kuma ana zaman jiran liman shari'a ta bada dama ku jira liman wani lokaci tunda mun muna amfani da agogo sai muka ce to mafi lokaci mafi dai nisa dai ku bashi minti goma ai yayi nisa ko ku bashi minti biyar misali minti biyar bai zo ba na'ibinsa yana nan bismillah na'ibi ya wuce ba kiyaye lokaci ba to mu na farko na farko ba ma ba wa liman ma uzuri ya jima yana ma limanci ba ba fa biyan sa ma kake ba amma ina da ya ƙara lokaci haba shi kace shi kadai ne ya san sallah ne ni an ta ji ana ta leka shi ana ta duba shi shi bai fasan abin da yake rayuwarsa ma ibada bane ka zauna kana jiran liman ma ibada kake yi ba wanda ya zauna a masallaci yana jiran wata sallah ta zo ta same shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi daren sa amma kai kuma ina mita ya sa duk ka goge wannan lada din ya zo Allah ya kaddara ya shigo masallaci bisa bin dokoki yanzu shigowa masallaci kadai yana da dokoki da dama da ka zo masallaci ai kana da takalmi kana da me kana da takalmi sallan ta kama da takalmin za ka yi ko za ka yi sallan ka cire takalminka ne wani zai ce ka yi to ana sallah da takalmi ai ba haram ba ne amma sallah da takalmi da sallah ba takalmi sallah ba takalmi ta fi ka kiyaye sunnoni kwaya bakwai ga wanda shi yana sallah da takalmi na farko idan ka zo bakin masallaci za ka cire ƙafanka na hagu ne ka taka kan takalminka sunna ne da ƙafan hagu kafan dama na cikin takalmi sannan sai ka zare kafan dama wani kafa dama ka fara cirewa kafan me hagu lokacin da zaka fidda takalmi lokacin da zaka saka kuma daman kafan dama ake fara sakawa kafin a sa kafan me kafan hagu to yanzu ka zo ka bakin masallaci ka fara sunna kamar haka ka cire kafan hagu ka taka kan takalmin ka sannan ka cire kafan dama sannan ka dau kaf takalmin ka shari'a abin da ce dauki takalmin ka ka kade baki bayan su sai ka dau daya ka sa a cikin daya in akwai inda aka yi tanada don ka ajiye takalminka sai ka je ka ajiye a wuri in baka wasi. in baka me in baka wasi. ka zo ka to kaddara kana wasi, sai aka ce ka zura su a cikin hannunka ka zura su a cikin ina hannunka in kuma ba haka ba sai aka ce to ka hada su wuri guda to kar ka ajiye su damanka don ana bukatan daman ta zanda tsarki kar ka ajiye ta hagunka don daman wani ne kar ka ajiye a gaban inda za ka sa goshi don kana munajati da ubangiji ne to a ina za ka sa an hana ka ajiyewa a abu an hana ka ajiyewa a dama an hana ka ajiyewa a gabanka a ina za ka sa sai aka sa ka sa tsakanin makogoronka da cinyoyinka nan aka ce ka sa takalminka in ka lissafa sunnoni ne kwaya bakwai a wajen mutumin da zai sallah da takalmi kuma shari'a tun da ta yadda za a yi kuma akwai hadisi idan ka zo ka sallah ai da shi za ka shigo ko kaddara ka shigo da shi takalmin ba na jasa a jikinsa ba me ba na jasa a jikinsa kaga sunnoni guda bakwai din nan kan baka samu ko guda ɗaya ba ɗaya to da ka shigo masallacin kana cikin sallah baka yi sujjada ba sai ka tuna takalmin kan nan akwai najasa a ƙarƙashinsa akwai najasa a ina a ƙarƙashinsa to aiki ya same ka me ya same ka ɗaya idan ka yi karatu ka yi fatiha ka yi sura kai ruku ina za ka tafi ba za ka tafi sujjada ba to sai ka zare kafanka daga cikin takalmin ka zare kafanka daga cikin ina daga cikin takalmin sai ka dora su akan takalmin sai ka yi sujjadanka sa'annan ka dawo in ka miƙe ka zira ka cikin takalmin me yasa saboda lokacin da za ka yi sujjada za ka ɗaga najasan da yake karkashin takalminka lokacin da ka daga najasan da yake karkashin takalmin ya zamanto mai sallan yana dauke da najasa kenan sallarsa ta baci Allah ya ganar da mu in da kai ibada dole ne sai ka karanta ba haka kawai zaka zo ka kama sallah kana ta yin abun da kaga dama sai an taba ka ce kai ahlus sunna ne wani irin sunna kenan dole in zaka yi abu sai annabi yayi sallallahu alaihi wasallam ko ya faɗa ayi ko kuma ya ga an yi bai ce komai ba Allah ya bamu da sauki wani ya zo yana hayaniya akan maganar sallah da takalmi sai ka rasa ma me yake nufi shi yau ya gani ma abu maluma kuma tuntunin sun gani sun bar aiki sun bar hukunci kafin nan yau shi ya gani dan bana bakwai sai ga iya ta hayaniya da mutane wai ya shigo masallaci ka karar ka karam kai kun yi magana shi yace to ko ba hadisi ne wai jira yake a bar magana ma wai addinin nashin fa Allah ba mu ikon gane abin da muke karantawa wa idza sallama imam idan liman ya sallame qabla kamali salati kafin sallarsa cika sabbaha bihi kuma sa tasbihi man kalfahu wadanda suke bayansa fa in saddaqahu idan ya gaskata kamal kammala salatuhu magana eh cewa eh sallan bar cika ba bi ma'ana to in ya talla ya cika ta sallansa wa sajada ba'da salami sai ya sujjada me bayan sallama wa in shakka fi kabarihi in kuma yayi me yana kokonton labarin da aka bashi bi ma'ana wanda ya tasbihin yana kokonto an ya sallan nan kan ba haka bane kuwa sa'ala adalai ne sai ya tambayi adalai guda biyu wajaza lahumal kalamu ya halatta a wannan lokacin su yi magana fi zalika cikin abu sai ya ce to ni sallan nan kan ta cika ko bata cika ba adalai ni guda biyu da zai tambaya an ce zai ambaci sunayensu don adalai guda biyu ce in kuma yayi magana majahulul hali bi ma'ana yayi magana a rufe cewa sallan kan ta cika ko bata cika ba to duk wanda ya bude baki ya magana kaman an bada daman kaman ganin wata ne an ce adalai guda biyu su suke bada me shaidan ganin wata au jama'atul mustafiza ko kuma jama'a masu yawa ba shine ba to shi ma yanzu gurin sallan ta kama shi haka in jama'a kace a ruku'u zamu yi shikenan sai yi ruku'un sa ba da salami ta kama su bayan wannan saboda maganar da suka yi saboda hadisin zuliyadaini kuma wancan shine yasa suka yi wannan Allah ya ganar da mu wa in tayaqqana kamalu salati amalihi idan har shi kuma ya tabbatar da cewa a aikin sa daidai ne ala yaqinihi yana kan yaqinin sa sallarsa a cike take wa tarakal adalaini ya bar wannan tambayan adalai guda biyu ma ya gina sallarsa akan kawai yaqinin sa illa an yakasuran nas menene ya kasuran nasu khalfahu sai dai in ya ji mutane fa a bayansa sun yawa ana ta subhanallah subhanallah abun yayi yawa ko to fataraka yaqina huto ya bar yaqinin nashi wa yarji ilaihim ya koma zuwa ga su yadda mamun suke nufi kamar mun gane ai duk masallaci ba za su zamanto sun yi rafkanuwa bai ma'ana kai kai kaɗai ne ka san daidai ba kamar mun gane magana kuma ko a bisa haƙiƙanin cewa abin da yayin daidai ne in waɗannan jama'ar gaba ɗaya suka ce ba daidai bane to ya ce ba daidai bane kamar mun gane yana nan kamar ganin wata ne shi ma yanzu misali shi kadai ne ya ga wata shi ne shi kadai ya ga wata ga ta nan ba wallahi ya ganta to wallahi wajibi ne ya kama baki bai isa ya sha ruwa ba ko in na sallah ne kuma fa yanzu ya ganta ga ta nan sallah to bai isa ya sha ruwa da mutane ba kuma dole sai sun cika nan ya cika shari'a sauki ne da ita yi kamar mun gane Allah ya ƙara ganar da mu to fa littafin ka ya gare ga mu da alƙawarin tambayoyi haka ne mun yi alƙawarin tambayoyi ko oh wata sati ne shikenan sati kan zai zo ai in Allah ya yarda sai dai satin in ta zo ba mu da rai amma dai lalle za ta zo Allah ya ba mu da sauki ya muke da lokaci na'am eh eh gaskiya ne daman in ba na fanta ba wancan satin ba abin rufara kenan nace za mu yi tambayoyi kuma gaskiya tambayoyi mai karfi za mu yi saboda yadda muka yi filla-filla da maganar nan to wajibi da kuma mai filla-filla wurin tambaya gaskiya ai ba laiha ya damar na neme shi ma daga jin za a yi tambaya sai daina zuwa karatu to ku gaya masa lalle tambaya zan bi shi gida Allah ya bamu da sauki to an ba da shawaran a ce a maimaita babin nan dai wani sati kar a ma yi tambayar tukunna amma tambayar ba ba za ta soke ba za dai mu yi tambayan nan kan dole amma lalle ilalla za mu maimaita babin babu laifi a cikin hakan ina gani ko za mu maimaita shi insha Allah sannan idan mun maimaita shi kuma sai mu bijirto da tambayan ko kuma mu dinka yi muna tafiya muna tambaya muna ina ga kaman zai fi mana sauki ko yau wato kaji ai kar mu tara mu manta Allah ya ba mu da sauki Allah ya mana mafita kusa ko nesa amma ya muke da lokaci ne akwai tambaya ko na'am na'am
wajen bayyana karatu ne Allah kamar magariba na'am
kaga zai bayyana fatiha da sura na'am rako rakoyi guda biyu
sai da ya zo ya yi nisa na'am ya karanta fatiha gaba daya Mm.
ya zo sura na'am sai tuna cewa ba bayyana wani ne kuma sai na ce yayi
da za a yi ga wannan abinda zai shine ya rage me ya rage ya rage sauti ya rage me ya rage sauti wanda ya rage sauti me zai yi zai yi kabla salami ikin ashe tambayoyin ma za su zo ne wanda ya rage sauti zai yi kabla salami wanda ya ƙara sauti zai yi ba'ada salami Allah ya ganar da mu shine wa man naqasa wa zada kuma wannan qabla salami zai wa man naqasa wa zada a sallah ɗaya ne yayi wannan yayi ragi kuma yayi ƙari mun fahimta yayi ragi kuma yayi ƙari amma a sallah ɗaya ne shi yana wa man naqasa wa zada har guda biyu ne suka haɗu sajada qabla salami zai sujudan kafin sallama me yasa saboda tafi karfi akan ba'da salami amma in abiyo doron hadisin duk wanda ka dauka yayi qabli ne ta kama ka kai ba'di ba'di ne ta kama ka kai qabli sallan ka tayi Allah dai ya ganar da mu in ya ya tuna sai ya zo ya yi sai ya zo ya yi ya dawo da ita ba ka ce ma ka ba da salami walau ba da ai ya ce ko bayan shekara ne amin fa ba mun karanta da kai ba kai ma tambaya za ta biyo kenan yawa ko bayan shekara ne har na ce tab ina ga alaman mutanen da ne kamar mu da shugul ya bane yawa kila kamar ba za mu iya tunawa ba haka ne abu ɗaya ne za mu iya tunawa ka bi mutum bashi ce shekara bakwai kenan yanzu bashin nan bai bani ba amma yanzu sallah kan zai wahalan gaske ya tuna Allah na tuba Allah ka bamu da sauki abinda muka faɗa daidai ya ubangiji Allah ka dora mana a mizani ba wani tambayar ku abinda muka yi kuskure ya Allah ka yafe mana ka ba mu mafita kusa ko nesa abinda muka faɗa daidai Allah ka raba mana ladan baki daya wanda suka kangare ya ubangiji Allah ka dawo da mana da su kan hanya Allah ka zaunar da kasar mu lafiya marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi